بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الله بن عمران أليس كذلك؟
بلى
قال عب- أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عمر بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن أبي ذر الغفاري قال يقول أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل قلت يا رسول الله أبو ذر الغفاري كنت يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت يا كي كسن يا أكسن كي النبي نهار كسكن كتشيد هكا كيف yusalu eh kai ya kai kasan kai annabi ne har kaskankance da cewa eh kai annabi ne wannan tambayarwa za a yi ma a zauna lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam
bahaushe ya yi gaskiya ce hakuri sai ma'aiki faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba zarrin ga gani ya aba zarrin kira na girmamawa shi ke bayyana mana duk karatun na makaranta tun cikin attaura haka yake baya sakayya da mugu baya fushi ba mai ba mai- ba mai zafin hali bane to wannan haka aka faɗa to yanzu kuma gashi mun zo mun ganshi a aikace ba haka bane ba sai ce ya aba zarri wajen larab- larabawa in zaka kira mutu kace ya wane akwai girmamawa ce ya aba zarri ya kai abu zar atani malakani yadda aka yi nasanni annabi ne kuma na yi sakankanci mala'iku biyu suka zo min wa ana bi ba'dhi batha'i makka ina wani wuri a cikin makka fa waqa ahaduhuma ala al-ard dayan mala'iku biyu din sai ya sauka kasa wa kana al-akharu bayna as-sama'i wal-ard nabiyun kuma sai ya rataye yake tsakanin sama da kasa bai sauka kasa ba shi kuma ba sama ba yana tsaka saki kenan fa qala ahaduhuma li sahibihi ɗayan mala'ikun sai ya faɗa ma ɗayan ya ce, A huwa huwa? A huwa hu? Mai kenan da Hausa? Shi ne kuwa? Shi ne ci? Kala na'am ya ce, "E, ina mahallu shahida a cikin nan?" Mene ne? ina mahallu shahid nan a huwa huwa kala na'am mala'iku ne suke magana ko mala'iku ya tambaya mala'iku ya ce eh haka ne kala sai ce fazinhu bi rajulin to dauke shi ka auna da mutum ɗaya cikin al'ummarsa ka ɗora ɗaya nan kan kifa ɗaya nan kan kifa a ga waye ya fi nauyi fawzintu bihi sai aka auna ni da mutum ɗaya fawazantuhu sai na fi shi nauyi sallallahu alaihi wasallama thumma qala sa'annan sai mala'ika ya ce zinhu bi ashratin ɗebi mutum goma ka ɗora kan kiffa ka ɗauke shi ma ka ɗora kan kiffa mu gani wa zai fi nauyi fawzintu bihim farajjahtuhum sai aka auna ni da su sai na fi su nauyi sun maƙala zinhu bi mi'atin sai ce ɗeba mutum ɗari ka ɗora su sa'annan ka auna da shi mu gani wa ya fi fauzintu bihim farajjahtuhum sai na fi mutum ɗari ɗin na rinjaye su sun maƙala zinhu bi alfin ɗeba mutum dubu ka ɗora kan mizani sa'annan ka ɗora shi kan mizani mu gani ya za a yi fawzintu bihim farajjahtuhum sai na fi mutum dubu din nauyi ka anni anzuru ilaihim yantaziruna alayya min khiffatil mizan wai saboda rashin nauyin su da suke mutum dubu din gashi na kallon su suna ta shawagi abin nan qala fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan ya faɗa ma abokin da suke tattaunawa ɗin lawwazantahu bi ummatihi larajjahaha ba mutum biyu ba da za ka auna shi da dukkan al'ummarsa da yarin jaye su a a mai abu zarrin ya tambaya
aka yi ya san shi manzon Allah
aina mahallu shahidu fi haza abu zar cewa ya aka yi kasan manzon kai kaifa arafta annaka nabiyyu hatta staiqanta ya aka yi kasan annabi ne kuma har ka sakankance da haka eh eh ya fi su أين محل الشاهد هو هو قال نعم هو هو قال نعم قال نعم محل الشاهد نيكو to wannan dorawa aka mizani da aka yi kuma fa ina alakarsa da mahallu shahid eh tabbatar da me eh shi ke na a huwa huwa shi ne mahallu shahid kadai? tau awon da aka yi shi ne su kankancewa? awon da aka yi shi ne zai bada yakini?
a'a huwa huwa din nan qala na'am قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أنبأ علي هو ابن مسهر قال أنبأنا الأعمش da muke karanta kuratu sittan kaje Ali ibn Musahir suwa sanadin suwa kenan ba ku sani ba ana bi salihin qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yunadihim yace manzon Allah ya kasance yana kiran su yana cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane innama ana rahmatun muhda innama ana innama adatu hasrin kenan ana rahmatun muhda ai kawai ni jin kai ne rahama ce da Allah ya ba mu
na'am ba mahallu shahid bane mahall shahidu la yas ha- hal yasluhu an yakuna mahallu shahidin na'am aw la yasluhu yasluhu yasluhu la an yakuna mahallu shahidin kaifa tubarhinu ala hadha ya za a kawo burhani akan wannan innama ana rahmatun muhda وما أرسلناك إلا رحمة مثل للعالمين العالمين بشيرا ونذيرا محل شاهد نكو نعم يكفي أن يكون شاهدا كو إنما أنا رحمة للعالمين مهداة تو رحمة شيء شي رحمة ga muminai ko da kafirai
للعالمين للعالمين
a wannan rahmatul muhda ya kace muminai ko har da kafirai kowa da kowa eh kowa ya shiga to yaya zai zamo jin kai ko rahama game da kafirai wa ma kana Allah li yu'azzibahum وأنت فيه wa anta fihim kasancewanka kana cikin su wannan ma alama ce ta Allah zai jin kansu wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna abubuwa guda biyu ne samuwar manzon Allah a cikin al'umma da kuma istighfari da al'umma za su yi ta yi shine zai hana su fada a cikin ah, azaba to wa ma kana Allah mu'azzib wa anta fihim ay ay لي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم to yu'adhibahum wa anta fihim imana da musulmai da mu'minai da kafirai duk sun shiga cikin wannan an fahimta to yasa har kafirai manzon Allah rahma ce rahma ne azab an fahimta babu ma akrama Allah bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama min iman ash-shajar bihi wal bahaimi wal jinn wai babin da yazo na bayanin abinda Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bishiya ta yadda ta yi imani dabbobi sun yi imani aljanu ma sun yi imani to me saura sai ma- a mala'iku to su dama me su suka kawo manzancin ai dama su ba magana ba ma magana bace ba a wajen su قال أخبرنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر قال عن كربود عبد الله بن عمر يجي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya bulaguro da aka yi fa aqbala a'rabiyyun sai wani balarabin karkara ko mutumin kauye ya zo falamma dana minhu sai da ya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina turidu sai manzon Allah ce ina zaka ina zaka ina kake nufin zuwa qala ila ahli yace zuwa wajen iyalaina zan je wajen iyalaina ne قال سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا مسا تي يتي هل لك في خير كان سو الخير قال وما هو يتي منين الخير هل لك في خير من خ- في خير قال وما هو بما هو يتي اي سي يتي وما هو تمي الخير افدا من من انجي قال سي منزل الله يتي wannan alkhairin shine تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يتشيني الخير قال سيتي ومن يشهد على ما تقول wane ne shaida akan wannan abin da kake faɗa kai ka faɗa wane ne shaida akan haka wane ne shaida akan haka kana son alkhairi yace menene alkhairin aka ce kai shahada ce waye zai shi waye zai maka shaida kan wannan abin da ka faɗa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadhihi salama bishiyata fada'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hiya bishati alwadi tana gaban teku tana bakin teku fa'in kwari sai manzo Allah ya kira ta fa aqbalat tahaddul tahuddul arda khaddan sai ta gabato tana zuwa tana haka kasa tana tana tsak- tana tafiya tana kirce kasa tana huda kasa hatta qamat bayna yadayhi sai da ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastashhadaha thalasan wa shahidat thalasan annahu kama qala ce kin shaida ni kaza kaza ne tace eh so uku tace haka yake ثم رجعت إلى منبتها شيء تقوم عند تفتوت ورجع الأعرابي إلى قومه wannan balarabe sai kama hanya ya koma zuwa wajen mutanensa wa qala sai ce kafin ya sai ce in in in taba'uni ataituka bihi kaga in sun ji ni sun ji magana ta sun bi ni zan tattaro su duk in kawo maka wa illa raja'atu fa kuntu ma'ak in ba su fa in sun ki karba ni zan dawo in zauna tare da kai ya ga abin da bai gani ya ga mu'jiza ya ga mu'jiza hazihi sulma as-sulma bish shajara kenan ko in shajara bishiya ta yi magana ta amsa shaharatu Allah ya rutu me kuma ya saura kai da kake mutum me kake sallamawa sai sallamawa ko هذا شاهد في- بالنسبة للشجرة فما بال غير الشجرة قال الجن والشجرة وإيه و و والبهائم قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يجيب خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر yace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya wa kana la ya'ti al-baraz hatta yataghayyaba fala yura manzon Allah baya zuwa wajen yin tsarki sai yayi nesa ba inda ba a ganin sa فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم sai muka sauka a cikin daji ba bishiya ba komai fili ne haka dai inda mutum zai tsugura za a gan shi kenan faqala ya jabir sai manzo Allah ce ya kai jabir ij'al fi idawatika ma'an thumma intaliq bina je ka ka zuba ruwa a cikin rubutar ko robanka ko mazubinka sannan ka zo mu tafi fantalakna hatta la nara hatta la nura sai muka kama hanya muna tafiya har muka yi nisan da ba za a gan mu ba ma fa idza bi shajaratayn bainahuma arba'u azra'i sai ga bishiyoyi guda biyu nesa tsakanin su ya kai zira'i hudu fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya jabir intaliq ila hadhihi ash-shajara fa qul je ka wajen wannan bishiya ka ce ya kulu laki ilhaqi bi sahibatik hatta ajlisu khalfakuma faraja'at ilaiha ke wannan bishiyar je kike hadu da wancan sai ku yi mini duhu sai ku kare ni in zo zauna wajen ba wanda zai gani sai suka je suka haɗe sai manzo Allah ya je ba wanda ya gan shi fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfahuma manzo Allah ya je zauna bayan su ba wanda zai gan shi thumma raja'ata ila makanihima da manzo Allah ya gaba bukatarsa da su sai kowace bishiya ta koma inda take farakin nama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainana ka annama alaina alaina tsairu tuzilluna farakin na sai muka hau muka kama hanya yace ai in manzo Allah na tare da mu ka ce tsuntsu ne ke kanmu haka suke sun kansu suna girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'aradat lahum ra'atun ma'aha sabiyyun laha sai ga wata mata ta zo tana tare ta taho da ɗanta faƙalat ya rasulallah sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna bini hadha ya'khudhuhu ash-shaytanu kulla yawmin thalatha marrati su wannan ɗanawa shaytan shaytanu na zuwa shaytan na zuwa yana daukar shi so uku a ayini qala shaytan ibnu zalla ce fatanawala as-sabiyya faja'alahu bainahu wa baina muqaddamin rahli thumma qala sai manzo Allah ya kama ɗan yaron da ya ɗauke shi haka sai ya ɗora shi kan abar hawa gaba manzo Allah na zaune ƙala ihsa aduwallahi ana rasulullahi ihsa aduwallahi ana rasulullahi salasa marratin ihsa ka tafi makiyin Allah ni manzon Allah ne ka tafi makiyin Allah ni ne manzon Allah ثم دفعه إليها سيري هكا سوءك يتي لو كي أنك كتفي أنقما أنكوري شيطاني تي فلما قضينا سفرنا da muka je inda zamu muka gama bukatanmu muka dawo muka kama hanya muna dawowa mararna bi zalikal makan sai muka bi wannan inda muka tarar da mata din fa'aradat lana al mar'atu ma'aha sabiyuha ومعها كبشان تسوقهما سيما وتب المرأة كو wannan matan sai ta ce ga wannan ɗan gashi nan tun daga tun daga ran da kai mishi wannan abin ba su taba zuwa ba su koma zuwa suka taba shi ba ga raguna guda biyu karo manya gashi manzo Allah na baka fa qalat ya rasulullahi qbal minni hadiyati ya manzo Allah ga kyauta na baka ka karba za a ba manzo Allah kyauta sai an shimfida ana roƙai ana roƙai ya karba za mu gani ya karba ko bai karba ba manzo Allah sadaka ne ba sadaka ce baya karba amma kyauta yana karba fa wallazi ba'athaka bil haqqi ma ada ilayhi ba'd tace na rantsa da sarkin da ya aiko ka da gaskiya wannan shedanin bai koma dawowa wajen shi ba faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya auna abin in bai karba ba ba za ta ji daɗi ba in ya karba kuma ya haraba ta da ragunanta guda biyu faƙala ku zu min ha wahidan urdu alaiha al'akhar ce ku karbi ɗaya ku mai dan mata ɗaya eh za ta ji daɗi an karba kai ma za ka ji daɗin kai koyi da manzon Allah wajen karamci ba gemu kaɗai ne sunna ba ba jalsatul ba jalsatul istiraha kadai ne sunna ba ba dage wando kadai ne sunna ba ba haka bane ba ba ijinu kadai ne sunna ba ai an ga karamcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya koyi da shi wannan sunnar ta wannan kunya za ta yi wahala ko ba gemi bane balle ka sayar da gemi ko ka dage wandon ka shikenan ka zama Abdullahi dan Umar sai annabi sai ya buge ya ladabtar da kai sai ka daina kallon zunubin mutane kaman kai kaman kai Allah ne kaman kai ubangiji ne ka kalli zunubin ka ba haka bane ba na riga na tsayar da gemu duk wanda ya zo bai tsayar da gemu ba sai na yi ce na ci nama sai na yi da shi a da yi da shi da aka yi da aske gemun da yi wanne ne ya fi laifi wajen Allah haka ne haka ne akwai ja ne in na dage kafar wandona duk wanda zai zo kallon shi nake yi ina bincike ga- wanda ya zo da dagegen wando ba ruwa na me wanda bai dage wandon shi ba shi ne zan yi sai na yi da shi farko tajassusin da aka yi da shi ya dace sa'an nan kuma yi da shi da aka yi ya dace da wannan laifin da ya yi da yi da shi da aka yi wanne da ya fi muni wajen Allah
wala tajassus an fahimta sai na umar radiyallahu anhu yana halifa aka ce waɗannan fa kasan wani ana zargin su wani kuma an san suna yin abin nan suka shiga ciki suna shan giya sai ya haura musu ya kama su kenan suka ce mun yadda mun yi laifi ɗaya kai kayi biyu ko uku mun yadda mun yi laifi ɗaya kai kuma khalifa kayi biyu mu laifin mu ba gashi mun sha giya ba kai an ce wala tajassasu watul buyuta min abwabiha gashi ka hauro mana sai aka yi haya mu mun yi laifi daya shine mun labe muna shan giya ai boyewa muka yi kai ka yi laifi biyu Allah ya ce wala ka ka ka mana ka ka keta ayoyi guda biyu Allah ya ce wala tajassasu kai mana tajassus in ba ka baya akai kasa muna ciki muna shan giya sannan kuma ce mm, ku- wa- me Wa- wa'atul buyuta min abwabiya gashi ka hauro mana ba ta kofa ka biyu ba shi ma laifi ne an fahimta kuma kada ku shiga gida sai kun nemi izini ka shigo baka nemi izini ba ai ya isa ni isa ba sai na umar shi ana fada masa gaskiya karba yake shi kenan an gama an fahimta manzo Allah ce wannan raguna guda biyu ku karbi ɗaya ku bar mata ɗaya sallallahu alaihi wasallam قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا yace sai muka tafi in manzo Allah na cikin mu kowa na sun koyar da kanshi kamar tsuntsu ne ke kan mutum fa iza jamalun nadin muna tafiya sai ga wani rakumi yayi tawaye hatta iza kana baina simataini harra sajidan ya tawaye ya zo yana zuwa wajen jama'a mutane sun kasu kashi biyu wa'yansu yana zuwa wajen sai ya sujada fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala alayya bin nas yana ganin manzo Allah sai ya sujada da ko tawaye yayi an yi an yi an kama shi an kasa sai manzo Allah ya ce a kira min mutane man sahibul jamal wane ne ke mallaka wannan rakumin فإذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله sai wayansu matasa cikin lansara suka ce ya manzo Allah rakumin mu ne qala sai ce fama sha'anuhu me labarin wannan rakumin qalu istannay istannaina alaihi منذ 20 sana shi yake muna shayarwa da shi shekaru 20 kenan وكانت به شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه على جلم- جلماننا فنقسمه على جلماننا yana da wahala muka so mu yanka shi mu raba ma yara naman a ci ya fi karfin mu yana da yana razan da mu yana tawaye fanfalata minna da ya ga abin da muke so muke ne sai ya kwace kanshi sai ya gudu kala bi'uni manzo Allah ce ta kusayar min da wahalarsa da fitinarsa da rigimarsa da komai da komai manzo Allah yana son ya raba su da fitina yana son ya raba su da wahala bil mu'minina ra'ufur rahim kaga wata sunna kuma ko za ta yi wahala ko eh za a kwatanta eh ce to ku sayar mini shi qalu la bal huwa laka ya rasulullah ce a manzo Allah mun baka kyauta mun baka ya manzo Allah mun baka abinda suke neman kai da shi qala amma li fa ahsinu ilayhi hatta yatiyahu ajaluhu yace abinda ake so shine tunda kun ce kun ba ku je ku kyautata mishi har lokacin mutuwarsa ya zo قال المسلمون عند ذلك يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم sai mutane suka ce ya manzo Allah ai mu muka fi cancanta mu yi masu jada da a ce dabba ta zo ta yi masu jada dabba tafi mu sanin darajar ka kenan qala la yanbaghi li shay'in an yasjuda li shay'in baya bai dace ba wani yayi ma wani sujada walau kana zalika da a ce ya dace wani yayi ma wani sujada kana nisa'u li azwajihinna da shi a ce mata su yi ma mazan su sujada wannan mahallu shahid shine me wannan rakumi ga rakumi kuma mahaukacin rakumi eh da aljani da ya kori yaro aka kori aka raba shi da yaro ko eh aljanin da aka ce ihsa adu wallahi ana rasulullahi ihsa adu wallahi ana rasulullahi wannan akwai mahallin shahida ciki kuwa eh ana rasulullahi an ba shi umarni ya ya umarni ka fita neman Allah ya gaskata ki fada fa ake yi fa ka fita makiyin Allah ni ne manzon Allah sai ya fita ina mahallu shahid a cikin wannan eh a kasancewa ana rasulullahi ya ce muku ya yadda fitarsa da ya yi korarsa aka yi ya tafi korarsa aka yi ya tafi korarsa aka yi tafi ko mika wuya ya yi korarsa aka yi tafi in ba haka ba da sai ce shi ke nan nima na shaida ka za ka ashadu Allah ilaha hal haza ya fiye kuna mahala shahid
ayyar yadda ma ya fita inda aka gaya masa haka ya nuna ya yi sai dai kawai
abin da ya faru zala ce ihsa aduwan lahi ana rasulun lahi ihsa adu so uku ka fita makiyin Allah ni ne manzon Allah sai ya tafi yana nuna ya mika wuya kenan inda ya mika wuya tafiya zai yi ko makale zai makale ma manzon Allah ne tafiya zai yi ba zai tafi ba sai tafi fin karfinsa aka yi ya ga abu ya fi karfin shi ya tafi ko ya mika wuya wannan mahallin shahidi sai an tunani a ciki ko? eh?
ba manzo Allah ba kuma ba aya aka ja ba ko manzo Allah shi shine manzo Allah ba dan manzo Allah ba zai taurin da
eh? sallallahu alaihi wasallam تو زامو غني اي ان شاء الله قال اخبرنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة كنا كلهم سند كنا غني سند شكو سوا كينان حدثنا الحجاج بن منهال سند سوا كينان سند سو مسلم كينان من يما صحابي من لما لم حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة الماجر وانه ne عن فرقة السبخي عن سعيد بن جبير
حدثنا يا علاء شيني wanda yake kunsa
شيء كي ماشي حدثنا با حدثنا با حدثنا يا علاء تو اظن ina yake قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأجلح عن عن الزبال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط من بني نجار mun taho tare da manzo Allah sai da muka kai wani wajen katanga wani bango na bani gora na bani Najjar fa idza fihi jamalun la yadkhulu al-ha'it ahadun illa shadda alayhi yana zuwa ai na gan shi cikin wannan ba wanda zai shiga wajen sai ya ya razanar da shi fa zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallama fa atahu sai manzo Allah ya zo mishi fa da'ahu sai ya kira shi sai me فجاء واضئا mishfarahu da manzo Allah kira shi kai taho nan sai ya zo sai ya dauki leban bakin shi ya zuba ya aje kasa ma'ana ya sun kusa da kanshi kasa kenan alal ardi hatta baraka baina yadayhi sai da ya durkusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hatu khitaman yace ku kawo ragama ko lizami a saka mishi fa khatamahu wa dafa'ahu ila sahibihi sai manzo Allah ya sa mishi ragama ko lizami sai ya ce ma waye mai shi kai karbuka ka ثم التفت فقال ما بين السماء والأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاسي الجن والإنس yace babu wani daga sama da kasa tsakanin sama da kasa sai ya san ni manzon Allah ne sai dai masu sabo miyagun mutane cikin aljanu da dan adam shi nan ina mahallin shahar cikin wannan hadisin ma bayyana sama'i
لا يعلم أني رسول الله
أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس زاغت عنه الأبصار غاشنا من قد قال أخبرنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقدن السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتمت تزو وجمع الله ترد أن تسيتشي يا رسول الله إن ابني به جنون يا منزل الله وانا أنا أنا أكوي هوكا تردش وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا fayuhabbathu alaina sai zo lokacin karyawan mu ko da rana ko lokacin cin abincin dare sai zo ya dauke shi ya je mishi banna fama saha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadrahu sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja ya dora akan kirjin wannan yaro wada'a sai manzo Allah ya addu'a fa sa'a sa'atan sai yayi amai ya fitar da abin da ke cikin cikin shi وخرج من جوفه مثل الجروي الأسود فسعى sai ga dan kuikuyu dan karamin kare cikin baki ya fito cikin cikin shi sai shekara gudu wannan haza mahallu shahid limaza aljani eh eh tafiya yi to قال حدثنا محمد بن سعيد قال أنبأ يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ya ce na san wani dutse a cikin makka yana ya kasance yana min sallama kafin a aiko ni manzon Allah inni la a'rifuhu al'ana za ce ina na san dutsen har yanzu na ganshi ina sanin shi sallallahu alaihi wa sallama ko mahallu shahid kenan na me قال حدثنا فروه قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة منكسر شيء تارد منذ الله صلى الله عليه وسلم مكة فخرجنا معه في بعض نواحيها sai muka fita muna dan zagayawa haka kewayawa famararna bainal jibali wa shajari sai muka shige tsakanin ga duwatsu ga bishiyoyi falam namurra bi shajaratin wala jabalin illa qala assalamu alayka ya rasulullah ce duk sa'an da muka shige wajen bishiya ko dutse ya ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah mahallu shahid ne ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر منذ الله يصلى الصباح فإذا هو بقريب من مئة ذئب مدافعين فإذا هو بقريب من مئة ذئب مدافعين وفود الذئاب منذ الله بقى يصلى الصباح ينازوني سيقا dabbobi kuraye kaman guda ɗari sun zo cincirin da za su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taraddafu lahum shay'an min ta'amikum yace ku saman musu ku yafa musu ku saman musu wani abu cikin abincin ku ku ba su ina dan adam zai iya tsayawa wannan ai gudu zai ku wa ta'amaluna ala ma siwa zalika ku ba su abinci su ci sai ku aminta da ba za su yi muku wani sharri ba fashakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhaja kace muna bukatar abinci qala fa'azinuhunna ce ku fada musu قال فآذنوهن فخرجنا ولهن إواء sai suka faɗa musu mu ma fa muna bukatar abinci ne sai dabbobin suka fita suna suna daga mu suna ne suna suna kuka suna ƙara an fahimta to wayannan dabbobin me suka yi ba abin da suka yi ma'ana sun zo wajen manzon Allah kenan su ji menene da menene da menene قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنباء أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين جبريل يا زوج منذ الله يترد منذ الله نازونينا تكن داموا وقد تخضب بالدم من فيل أهل مكة wani jikinsa wani bangare jini na ta zuba saboda munanawa da mutanen makka suka yi masa min ƙuraishi na ƙuraishawa faƙala jibrilu dama ai wannan matsaloli abinda suke faruwa ke haka suke faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da mahaifiyarsa za ta rasu wace nasiha ta yi mishi ka zama namiji saboda za ka zo ka hadu da irin waɗannan abubuwa za ka hadu da taurin kai na ƙuraishawa da ya kawo musu manzanci ya kawo musu addinin musulunci suka ce inna ma yu'allimuhu basharun ba shi da wani ubangiji bashar mutum ne yake ilmantar da shi ba shi da wani fifiko a kanmu ba wani annabi bane ba wani manzo bane ba kaza ba haka suke fada ba sai da haka ya yadu sai Allah ya sa da kansu suka zo suka warware abin da suke fada sai Allah ya dakatar da wahayi ya dai aka dakatar da saukar da wahayi to sun ga ta more kenan za su more ai inna rabba muhammadin qad kalahu ai tabbas ubangijin muhammadu ya yi watsi da shi ya rabu da shi ya ki shi da kun ce ba shi da ubangiji me yasa yanzu da ya zo wajen tamore za ku yi za ku izgilanci kuka tabbatar da yana da ubangiji Allah ne maraukin sarki ya janye abin don su da kansu su tabbatar da abin da suke korewa ba haka bane ba in ba haka ba ina ma na aka janye wannan wahayi da ce inna rabba muhammadin qad qalahu ai ubangijin shi ya ki shi ya ja ya mana ya ya ya yi watsi da shi ya rabu da shi ya yi menene da menene sai Allah ya kyale su sai da wannan duk ya yadu suna ta faɗa inna rabba muhammadin nisa da kuka ki tabbatar da ubangijinsa yanzu da kuka ga ta more za ku more ku yi izgilanci ku yi ba'a ku yi shakenci kuna tabbatarwa ai ubangijin shi ya ki shi sai da wannan magana ta yadu a cikin makka sai Allah ya saukar da aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wad-duha wal-layli idha saja أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وأقسم بالليل ساعة يسجي والليل إذا سجى sa'annan sai Allah ya fito da maganan gaba ɗaya ma wadda aka rabbuka wa ma qala ma wadda aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula yanzu ma aka fara abinda zai zo yafi wanda ya wuce sai dai su mutu sai dai quraisha su mutu walal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda أي ولسوف يؤتيك ربك عطاء فترضى بعطائه sa'an sai ce alam ya ji duka yatiman bai same ka maraya bai tattaro ka ba wa waje daka waje daka dallal fahada ai ya same ka ba wa waje daka la shari'ata laka fahada ka ila shari'atul islam haza ma na dalal huna ya same ka ba ka da shari'a ya shiryar da kai zuwa shari'ar musulunci wa wajadaka ha'ilan fa'adna ya same ka kuma talaka ya wadatar da kai manzo Allah ya tashi maraya ne dalili ma da aka kai shi kasuwa masu shayarwa ba wanda ya dauke shi sai wace ya zama mata albarka to gashi manzo Allah kuma ya zo daga baya yana ba da kyauta kaman karihil mursala wajadaka ha'ilan fa'adna to sa'an naka ce mishi fa ammal yatima kaga an same ka yatiman aka yi maka sai safa ammal yatiman fala in maraya ya zo kar ka kore shi ka kyautata shi wa amma sa'ila wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi an ga tarbiyyar da aka yi to sai bakin quraisha to me kuma za su ce kenan inna rabba muhammadan inna rabba muhammadin qad qalahu to sa'an nan sai Allah ya sauko da wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu ma wadda aka rabbuka wa makala abinda suke fada din nan ba shi ya faru ba ba haka ya faru ba ana son a nuna musu ne kana da ubangiji su su warware abinda suke fada farko din baka da ubangiji din ba ubangiji ka bane yanzu suna tabbatarwa inna rabba muhammadin kad inna rabba muhammadin kad qalahu to shine sai Allah ya saukar da shi ma wadda aka rabbuka wa makala walal akhiratu khairun laka min al'ula abinda zai zo ma daga yanzu nan ya fi na farko yanzu ma aka fara to kuraisha kuma sai su je su yi mai kenan to haka manzo Allah ya tafaru haka manzo Allah ya tafama ya hadu da wannan ya fita wannan ya shiga wannan sai ya fita wannan sai wannan ya zo sai ya fita wannan sai wannan ya zo fa qala jibril ya rasulullah jibril da ya ga manzo Allah cikin wannan hali sai ce ya manzon Allah hal tuhibbu an uriyaka aya kana so nuna maka wata alama mu'jiza da ke nuna cewa kai manzon Allah ne kala na'am yace eh saboda in mutum ya shiga wani hali mara daɗi yana so ya ji abu wai samu wani abu ko ya ji wani abin da zai sanya ya mishi ran shi fa nazara ila shajaratin min wara'ihi fa qala ud'u biha yayi kalli wata bishiya yace kira wannan bishiyar ka gani za ta zo maka shi yasa shine mai alburra ce ja'at li da'watihi ashjaru sajidatan أليس كذلك تمشي إليه على ساق بلا قدم أليس كذلك بكهدت الشيء بكهدت القرآن بكو ده ما كنا كافر تبع سكرة تدوى إذنك ba yadda za ka yi sai ka yi karatu wajen wannan ka yi karatu wajen wannan sai ka yi karatu wajen wannan na yi karatu wajen sufaye na da manyan malamai da suke sufaye ne amma ba yadda wa'yansu abubuwa sai sai ka karatu wannan amma ka tashi garin ku ka je ka ci jarrabawa ka dawo wallahi hayaniya za ka ci sawa garin wallahi duk inda ka je karatun da za ka yi ka je a yi karatu a ci jarrabawa a yi karatu a ci jarrabawa a yi karatu a ci jarrabawa ba yadda za a yi ka zo ka zauna lafiya da jama'arka don su ba karatun jarraba ba karatu za ka yi musu a'a za ka zo ne ka ce kana musu wazi to me kake da shi da za ka ba su shi ne sai hayaniya sai hayaniya wayansu matsalolin sai faƙala ƙudku biha fada'a biha faja'at faƙamat bayna yadayhi sai ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala murha faltarja shi jibril ya ce ce ne da ita ta koma fa'amaraha faraja'at sai ce ki koma sai ta koma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي حسبي حسبي wannan ya ishe ni hankali na ya kwanta ba wa Allah ya kini ba ne yasa mu in ya kyale ni da waɗannan suna wahala ni ba a'a akwai abin da Allah ke nufi duk sa'an da kaga Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wani abu akwai abin da yake nufi tun da ya zabe shi ya zama manzon Allah karfe nawa ne
saura minti goma sha biyu a akwai lokaci duk abtun da ya zabe shi ya zama manzon Allah to ba zai taba wulakanta shi ba kuma to amma mas'aloli da ke faruwa a cikin rayuwa ana nuna maka wannan ne don a ɗauke ka zuwa sama da haka a nuna maka wannan don a ɗauke ka zuwa sama da haka alaisa ka zalik ma misalu zalika me misalin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin ƙwaryar makka nana khadija ita ce a gida ita ke kula da komai da komai ita ce gatarsa a gida ba'adallahi alaisa ka zalik sai Allah ya karbi kayansa sai ta rasu to sai kuma me in ita ce to mu gani kuma a cikin ƙwaryar makka wane ne gatarsa abu talib sai shi kuma ya rasu gida ba daɗi waje ba daɗi to ya mai manzo Allah zai ina zai sa kanshi shi ne ce to bara na zagaya na ɗan je ta'ifa na gani ko zan ɗan sarara zan ɗan ji sanyi bara na je ta'ifa gida ba daɗi uwar gida ta tafi waje ba daɗi baffa ya rasu to ya za a yi bara na je ta'ifa na gani ko zan ɗan ji sanyi yana zuwa kuma sai hadu da me wawaye mutane wannan jifa wannan zagi wannan meye da menene to yaya za a yi Allah baya son shi kenan duk sa'an da kaga Allah ya hana ka abu zai baka wanda ya fi ne fa kana cikin cikin mahaifiyarka hanya ɗaya kake cin abinci cibiyarta ana haifarka sai a yanke cibiyar an yanke abincinka sai a buɗa maka nonuna guda biyu kana sha ana eh ba haka bane ba ana yaye ka an kulle an rufe wannan nuna guda biyu zaka ci shinkafa zaka ci tuwo zaka sha wani zaka sha an bude maka bila adadi ka daina muna na zato game da Allah madaukakin sarki ka kyautata zato game da Allah ka tabbatar da Allah ba talaka bane ba mugunta bane ba ma- ba maketaci bane ba marowaci bane ba mai saba alkawari bane ba mai duk wa'annan sai ka shine ma'ana tasfihu imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani gida ba na na Khadija ƙwaryan maka babu ba daɗi ta'ifa kuma ga wawaye sun jajjefe shi to ya za a yi sai Allah ya nuna masa yanzu na nuna maka duk kasa ba to in gida kake do in na na Khadija ce to je ka mu gani babu ita in Abu Talib ne to shi kuma fa ina yake babu shi to ka ce za ka je ta'ifa sai ka je ka hadu da wa to shi kuma me sai kuma me yanzu za mu ɗauke ka daga kasa mu je da kai sama ba duk kasa ta ba daɗi ba to yanzu za mu baka ɗaukakan da da baka taba ganin shi ba shi ne ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila sai Allah ya yi isra'i da shi baitul maqdis yazo ya kama sama'an sama'an thumma zada yaje sama ta farko ta biyu ta uku har ta bakwai yace wasaltu mustawan asma'u sarifal aqlam yace naje inda nake jin karan alkalami na kudura ana ta rubutu rubutu ra'aitu rafrafan akhdara naga shimfida koriya shar karshen kyau kenan naga kaza naga kaza jibrilu da ya dauke shi suna tafiya da ya kai yace nan aka shata min ban isan tsallake nan ba kai da aka kira ka tafi iyaka iyaka ci na kenan iyaka ta kenan ba zan iya tsallakawa ba aka ce na je na taho da kai amma kar na tsallaka nan to kai ka tafi sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ya kira shi bai ji tsoro ba bai girgiza ba bai rikice ba bai menene bai sai kama hanya ya je ya gana da ubangiji ya karbo sallah Allah madaukakin sarki ya yabe shi ya ce ma za galbasar wa ma sada ba karaman ba karamin yabo bane ba fa ma za galbasar wa ma taga eh muna muna Madina muna karatu duk wanda ya taho daga Najeriya mai gwamna ne minista ne wane ne in ya ga fitilu sai ya kama kallo yana kallo wallahi sai ya zama ba gidaje a duniya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yaji a cikin nutsuwa Allah sai ba abin da ya girgiza shi laqad ra'a min ayati rabbil kubra amma sai da Allah ya bishi ce wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun allamahu shadidul quwa dhu mirrat wasawa ila akhir ma qala shi yasa Allah madaukakin sarki da ya jarrabe shi gida ba dadi kore maka ba dadi ta'ifa ba dadi shikenan sai ai me sai ya ɗauke shi zuwa gare shi shi ke nan ƙarshen jin daɗi da kwanciyar hankali ke nan aka kuma ba shi sallah aka ce sauko da sallar nan makka sabon aiki ko sabon aiki ne ayin aminatu bintu wahab az-zuhuriyya ta fada masa kun rajulan ka zama rajul ba wai ba ba da zakar ke nuna kai namiji ne ba ai sai kana abin mazakuta ka ciyar ka shayar ka ba da na safe ka ba da na rana da na dare ka kiyaye gidanka duk wani abu zai ka yi fushi ka hada fuska don mai waye wannan kaza kaza kaza ka zama rajul shine ake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i lokacin dole ta shaurare ka don ba abin mace ta fi son a ce ai mijina ne da a ce ubana ne eh mata ta ce kowa sun shekaru amma ya ta ce ya yarka ce kaddara mace za ta rayu shekara ɗari shekara nawa za ta zauna gidansu sha biyu a yanzu ana boko sha takwas ashirin menene ka ce talatin ko ashirin da biyar za ta shekara ɗari in ta shekara talatin gidansu za ta shekara nawa saba'in a waje da mai gidanta in ta zo gida gaisuwa da almuru ya fara ce ki tashi ki tafi gida a nan ba gida ba ne in za ta zo nan zan je gidanmu ba haka ba ne ba ya hake fada haka hake fada ya hake fada zan je gidanmu wanda kika yi yaji kika zuwa hara ki da kan nake daki daya ki shiga wahala amma in za da da da alburu yayi sai ce mutum ki tashi ki tafi gida gida ake cewa ki tafi gida wannan ne shine gida wannan gidan ku ne nan zaki zauna hakki mutu shekara 70 shi yasa haka ake kare al'umma haka ake kare iyali da ta fi jin alfahari ai da mijinta ya fito sai dai kace-kace da su ta fi son a ce haka da ce da ubanta ya fito to sai ka tafiyar da wa'annan to shine kake zamowa namiji shine zaka zamo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda kai duk abin da aka dora maka duk abin da aka yake kanka kai duk shi ne za a jinjina ma kai ne namiji an fahimta? suna gane ba wanda bai ganewa ba wanda bai ganewa duk kuskure duk abin da ke rikita rayuwar yana fitowa wajen maza ne fa yana fitowa wajen maza ne kajije yana cewa abinda hadija ta fada da matan yanzu na fada shi yayi ne ta fada kai kuma baka yi ba sai a fada shi yayi ne ta gani ta faɗa kai kuma kayi akasin haka ai ka arziki aka yi maka ma aka yi shuru an rufa ma asiri ba haka bane ba yasa jasa'an wifaqa kayi ka gani kayi abin da ya dace ka gani dole zaka ga abin da zai kwantar ma da hankali dole zaka ji daɗi dole zaka samu kwanciyar hankali ba haka bane ba tsora minti nawa karfe nawa biyar yanzu sallar isha ai kusan shida ne ko hadisi dai a babin قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي كنا قال حدثنا جرير إسحاق بن إبراهيم الدراوي شيني أبوك إمام أحمد shi yasa addari mai almajir imamu ahmad ne gashi yana rawaito daga abokin imamu ba karamin lita ba karamin mutum bane da dadden mutum ne قال حدثنا جرير وابو معاويه عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال اتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum cikin kabilan bani amir shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala urika aya sai manzon Allah ce ba zan nuna maka wata aya ba da mu'jiza kala bala yace eh ina so kala fazhab fad'u tilka an-nakhla je kaka kira wancan bishiyar dabino din fada'aha faja'at tanqudu bayna yadayhi sai kira ta sai ga ta zo tana tsalle gaban shi fa qala hallaha وقل لها ترجع yace ce ne da ita ta koma sai ce an ce ki koma qala qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irji'i sai manzo Allah ce mata ki koma faraja'at hatta adat ila makaniha ta koma har ta kai inda take ta taho dazu din nan fa qala ya bani amir ya ku bani amir ma ra'aytu rajulan kal yawmi ashara minhu صلى الله عليه وسلم to ai wannan shi ke nuna cewa wanda ta yi ma nasiha da ka zamo namiji din nan ba karamin nasiha ta yi maka ba saboda ka ga irin abubuwan da ake haduwa da su ko Allah ma hadi na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum